أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى علي الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقوة الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء jiya mun karanta daga laisu sawa'a aya 113 zuwa 115 inda Allah ta'ala ke cewa su ahalin kitabi ba duk ɗaya ne ba daidai suke ba gaba ɗayansu wato ba bincikansu irin yadda aka banci halayen nasu iri ɗaya ne ya ce a cikinsu akwai wasu waɗanda suke karanta littafin Allah da daddare suna sallah sun imani da Allah suna imani da Allah da ranar lahira suna umarni mai kyau suna hana mummuna suna gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi waɗannan suna cikin mutanen kirki ba abinda suka aikata na alkhairi ba za a rufe musu shi ba balan yukfaru Allah ya san masu taɓa wacce asalin kalmar kufur tana nufin rufe abu ne in aka ce kafara ma'anansa ya bizni ya rufe kamar ya ya ɓoye asalin da yasa ake cin wannan matsalin kalma da ake cin mutum kafiri ma'anan ya ƙi itikadi da itikadin gaskiya ma'ana ya gane ya ƙi asalin kalmar ke to kuma kalmar takan zo da ma'anoni daban-daban takan daga kalmar ka fara akan akwai tushe ne ana iya samun kalmomi da yawa kamar takfir na yukaffir an kumsa da yana nufin da kankare in aka shaddada aka ce yukaffir masar to wannan halin yukfaruhu abin da yake nufi shine ba za a rufe musu shi ba ma'ana za a bayyana an fahimta abinda suka aikata na alkhairi ba za a rufe musu shi ba da ma'ana za a yi itirafi da shi za a ce e kunyi kuma ga jaza'i wannan koko da mutum kafirin itikadi ne ya yi aikin kirki to falon yi kwaro to amma tambaya wannan yana zai shiga aljanna kenan in bai itikadin kirki to sai aka ce ma'anan shi mutum da aka ce fallon yi kwaro hudun nan yana nufin ba za a ɓoye ba za a bayyana za a ce shi mutumin kirki ne zai sami ladan shi tsamtsam a duniya kaga ko anan ma ba zai shahara da shi a dangane da wannan akwai ruwaye da damar gaske da aka samu na ga ilal shara'i na ga wani babi da ya kawo shaka da da hadisai daban-daban amma nan akwai guda kamar uku da ya kawo na amir takale a cikin ilal shara'i in makaruwa aka gudu wa'ina hadda kuma ƙari ya nuna cewa da ila da shara'i daga da isnadinsa ya ɗaukaka shi zuwa abi abdullahi alaihi salam ya ce innal mu'mina mukfaru wato mu'mini ana rube mishi ayyukansa na lada ke ma kaga kaga kufur anan bayan abin nan rashin sani da akwai shi bake ma'ana an rufe innal mu'minina mukfaru ma'ana ko ko mukaffarun yana nufin ana za a rufe masa wa zalika anna ma'rufuhu yas'adu ila sam ila ila ila ila Allah azza wa jalla wa la yantashiru fil nas to kaga ma'ana wannan ko saboda shi aikin sa na kirki ana ɗaukaka shi zuwa ga Allah azza wa jalla ba a yaɗa shi a cikin mutane sai aikin kirki sai a ɗaga sama a je a aje masa ba za a ɗaiɗaita cikin mutane ba ya ce walkafiru mashhurun ba kaga gaga mukfarun da mashhur ko ko mashhurun shi ko kafiri za ana na aikinsa yana shahara wa zalika anna ma'rufahu lin nasi yantashiru fil nasi wa la yas'adu ila sama to wannan ko saboda aikinsa zai yaɗu cikin mutane ba zai tashi zuwa sama ba kaga ma'rufinsa sai ya yaɗu kenan ana a ce kai mutumin kirki ne ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to shi kenan kaga ba falon yi kwaro hudu kenan wa ma ya faɗi na khairan falon yi kwaro kenan ko ba alfura to wannan wannan ruwaya ta nuna wata ma'ana ta kufur ana shi ne abin kirkin da shi ya aikata ba zai zama ya koya ba zai zama shahararre shi ko ma'arufin mumini yakan zama ba a san shi ba saboda shi ladansa zai samu gobe kyabi na 353 na cikin hisar din zai ga jerin wa'annan hadisai din abubuwan su hisar din suna da mujalladodi wanda hisar din nake da mujalladi ɗaya ne amma mutum duba babi na 353 zai gani to wannan shi kuma shi ma wanda isnadinsa ya zuwa sukuni daga jafar bin muhammad daga iyayensa daga jafar bin muhammad daga iyayensa da dai ya zuwa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce yadullahi azza wa jalla fawqa ru'usil mukfirina ina ji mukfirina ne tunda ba mukfirina tarafrufu bir rahma ya ce hannun almanzu Allah sallallahu alaihi wa ce hannun Allah birbishin waɗanda aka rufe ayyukansu na alkhairi kenan daga ganin sauran mutane ana lullube shi rafraf kamar shimfiɗawa ne za a yi yana shimfiɗa hannun nasa da rahama ma'ana ya lullube ayyukan mumini muminai ya rubuta shi da rahamarsa sai ranar ba da lada kaga mukfar a nan bayana nufin mutunci bane ko rashin ko a nuna ba a san shi bane ko a musanta bane yana nufin an lullube ne an lullube domin za a ba shi ladan musamman kamar tamam kamar yadda a hadisi kursi ya zo cewa Allah ta'ala ya ce dukkanin ayyukan dan adam nasa ne banda azumi azumi na wani ne ke sakawa da sallah nasa ne zakka ma tasa ce da sauransu nasu amma dalilin da yasa ya keɓance azumi da cewa azumi nasa ne hasatan saboda shi ba a riyarsa tun da yake kamar azumin watan ramadan ko ma ka ce kana da ya kayi karin kawo kowa ma yanayi so ba riya ne ba ka zo ka ce kana azumi ko ka ce azumi yau yana duka duk bai zama riya saboda kowa yana azumi amma kan mutum yana iya zuwa ya ɓoye ya sha abin sha ya dawo ya fito waje sha ko yau azumin yau na duka to wa ne ba zai gaskata shi ba kaga amma wannan kaga tunda ba zai ba zai ɓoye sha abin sha ba ya san Allah yana ganin sai to saboda haka sai azumi ya zama shi ya bambanta da sauran ibada na cewa shi ba za a iya da shi sauran ayyuka in dai azumi ne sahihi to dole ba za a iya da a sauran ayyuka kuwa sallah da zakka da mai da mai duk za a yi to kaga kamar wannan ke wato ayyukan bawa masu kyau sai a rufe ba za a shaharantar da shi da ana a biya shi ladansa ba sai in ya zo gobe kyama sai a buɗa a bashi ladan sa to wannan wani wannan shi kuma wani ruwayan a jere dai a yi gungun jerin ruwayoyi din ya ce shi ma da sinadi sai ya kai zuwa alibin abi talibin alaihi salam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance mai rufe abu ba a goda ma'arufinsa la yushkaru amin ne ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mukfara la yushkaru ma'rufa ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wa mai rufe abu wato ayyukansa na kirki a rufaffu ne ba a godiyan ma'arufinsa in yi in yi abu mai ma'arufi ba sa ya ba masa ba saboda ya ya ya yi a koyi ya yi ma'arufi amma ba a san shi ba ballantana ma a ce an gode masa ba kun gane ma'anar kufur anan ko yana wato ya kasance yana ayyukan kirkin da ba a san shi ba saboda haka ba a ma gode masa wala qad kana ma'rufu al quraish qurashiyyin wal arabiyyin wal ajami ma'rufin manzo Allah kasance yakan yi ma ba quraishi yakan ma balarabe da ba quraishi ba yakan ma ba ajami wanda yake ba ma balarabe ba ومن كان أعظم معروفا من رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا الحق ويفي من زال الله صلى الله عليه وآله معروف عوانا حديثا أو تسكين متاني قبعد واكيش معنا باب وكذلك نحن أهل البيت مكفورون لا يشكر معروفا هكا مو أهل البيت مو هكا مكئرين تبيع من زال با أقول معروف wa khiyarul mu'minina maghfurun la yashkur ma'ruf haka ma zababbun mu'mini su ma aka lulluɓe ayyukansu ne ba a gode ma ayyukan da suke sai su ta aikin kirkin da ba a sani ba ma ballanta na ayaba musu wala Allah ma ayaba ma wani to amma ako- da yake ruwayoyi eh, muna cewa ruwayoyi ba ba ba su karo in suka zo duk suka inganta sai ka ga duk ma'anar su ya je akwai eh, hadisin da ya zo cewa wani annabi cikin annabawa da suka gabata Allah ta'ala ya ce masa in ya tashi gobe da safe ya ya tafiya wuri kaza abin da ya fara gani in ya gan shi business abu na kaza in ya na biyu abu ne ya gani na biyu ya taimake shi abu na uku ya guje shi abu na hudu ya kaza haka haka da abubuwa su, eh, wajen guda goma to duk sai ya yi kamar yadda aka ce masa da yake kisan na da tsawo amma wanda ya shafi wannan kawai zan gaya mana wani abu na farko an ce in ya gan shi business shi kuma yana tafiya sai ga tasan zinari sai ce to Allah ya umarce ni in business kan saboda ka sai haƙara mai business ya wuce sai ya wuce gaba ya wayo sai ga tasan ya fito wace sai ce ok na gama aiki na Allah ya ce in business kana business ka tun da ka fito dai ba ruwa na sai ya gaba abin shi to sai ya je na gaba duk wanda aka ce ya guda ya guda wanda aka ce ya tsere ya tsere wanda aka ce ya buge ya buge wanda aka ce ya taimaka ya taimaka haka ne to da ya dawo da da dare sai aka fassara mashi ma'anan abubuwan da ya aikata daga ciki bari in gaya mana daya akwai akwai guda na ce daya kawai zan faɗi. daga cikin abin da aka ce abu abu na kaza in ka gan shi ka haɗe shi ko na bakwai ne da koyi kullum shi yake ɗaukan buhunan gari a kan kafaɗansa ya je yana ajiye wa ƙofar gida in yi in yi in taimake shi ya da amma ne nika raka shi amma ba ya daɗin ɗauki buhu ɗin. shi ke ɗauka a bayansa ya je ya ajiye mutane to shi ne ya masa wannan ƙulu har baƙi-baƙi a kafaɗansa to to kun ga wannan ma'arufi ne da duk madina sun san wannan ma'arufin amma su- ba su san wafi ba saboda sai cikin duhun dare zai je duk ya raba gonan gari a kofar gidan wani ba akan gode musu to kaga sannan za ka gane ma'anan wa ma ya fa'alu min khairin falan yukfaru an fahimta ai wallahu alimun bil muttaqin ne nufin idan ba idan ba da rawar lahira a duniya ma ba za a mishi ba ba ba za a musanta ayyukansa ba za a yi zai shahara zai sha yabo a ce masa mutumin kirki kuma zai ga zai zai zai da ya sami tsawon rai da lafiyar jiki ya more domin duk aikin kirki ba ba- ba zai ba zai tafa kawai su da ba amma je ina bayanin ma- eh, ma- makabili akwai aikin da ba da ake yi da wata manufa kun ga wannan inda aka yi ba mu- masu yi- masu- ma- masu mutanen kirki ne. ko ba lura ba akwai masu yin aiki a matsayin sun sun yi ne domin domin su cimma wani buri to wannan ba shi ne riya ke an yi don wata da wani dalili ke to alayar wannan wannan kaman an biyo ni bashin na jiya ne to sai magana ta gaba aya 116 innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min allahi shay'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wadanda suka kafirce wa wanda suka kafirce kuwa to dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su wadata musu komai ba daga wajen Allah su waɗannan su ne 'yan wuta kuma su ne masu dawama a ciki nan mai shiri yana cewa kullum man khalafa alhaqa wa asa ahkam Allah subhanahu la yanfa'uhu malun wala banuna in kana aw muslima duk wanda ya saba wa gaskiya ya sa ya saba wa hukumce hukumcen Allah subhanahu wataala to dukiyansa da 'ya'yansa ba za su amfane shi ba kafiri yake ko musulmi sai ce wa ala- wa alaihi akan wannan fal muradu bil kufr huna ma ya ummul jufa kiran don mutanen ja- jama'an da suke yawan harba kufur kan kowa da kowa to su kufur din duk inda suka karman yawa yanzu nan yanzu nan za su za su fidda mutum daga da'irin imani a ji wani irin wannan mai wani na cewa wailun lil kafiri الذين لا يؤتون الزكاة كفر يتشكر wanda bai lalata ba kafin to shi kuma ayan ba haka take ne ya kamata ya san cewa akwai ma'anan kufur da hausa wanda ke kalma ce musu tsarha akwai kuma ma'anan kufur da larabci daban-daban saboda haka idan da hausa din haka nan in da ka ce kafir amma wasu ɗauka ma yanzu saboda bahaushe mun lokaci a ɗauka ma sai a ɗauka kafirin ma ƙabila ne wata ƙabila ce sai ce ado in kai kudu na ado kafirin ƙabilun ba su iya hausa ba to ka gani to kaga shi bai san ma ma'anin kufur din ba sam sam sam wata ma'ana daban ya bada to kufur asalin sa rufe abu ne saboda haka yana iya zuwa da ma'anan bizne yana iya da musantawa yana iya da ma'anan butulci yana iya ma'anan kangarewa yana iya da sako duk zai zo da ma'ana ya zo da wa'annan ma'anoni saboda haka in zai zo da wannan ma'anin da shi ne aka ba wai ma'ana ɗaya na kai ke da kuma suka da wasu ko da gangan ne ko rashin abin ne kowace kalma an suka ɗauke sai su bata ma'ana na istilahi wanda yake shi ko istilahi wani abu ne da bai istilahi shine kamar aro ne asalin kalma ga ma'ananta a luga sai a ɗauke ta a wani abu sai ta zama ma'ananta daban kamar fannoni da yawa kira ne saƙa ne sassaƙa ne duk suna ɗaukan kalmomin da ake amfani da su yau da kullum amma sai su ba su ba kalmar wata ma'ana daban a wannan aikin nasu ba sai in ka ga wannan kalma din sai ka ce tana nufin irin mustalha na na wa'ancan masu sana'a din ne lokacin na magina ko masasaka ko masasa masu kira kowanne suna da kalmomin da su in sun faɗa abu kaɗa yake nufi a wurinsu amma kalma ce da ake amfani da yau da kullum to kuma kalma harulan ana amfani da yau da kullum tana da ma'ana kaza ba yana nufin kullum ka ganta ma'ananta na luga ne saboda haka hanyar fahimtar alkur'ani shine je a samu ma'asurai yadda aka fahimci alkur'anin lokacin da aka saukar da shi kuma dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba su wadata musu komai wajen allah 'yan wuta ne su kuma za su dawoma a ciki waɗannan mutanen da kenan suka fahimci gaskiya suka ƙi amsanta suka infaki wajen kawar da ita suka sarrafa dukiyoyinsu suka yin ƙoƙarinsu na su ga cewa sun kawar da wannan abin ya tabbata bai zama dai wannan gaskiya ne bata tabbata ba abin da suke akai shi ya tabbata masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kama salirihin fiha sirrun asabat harfa qaumin zalamu anfusahum fa'alaqat wa ma zalamuhumullahu walakin anfusahum yadhlimun misalin abin da suke bayarwa infakinsa wanda suke sarrafa dukiyoyin da suke sarrafa wajen ganin cewa sun doɗe kafan gaskiyar nan ta yadu saboda ta saba masauransu to a wanda suke ciyarwa a wannan rayuwar duniya wato a wannan rayuwar suna sarrafa dukiyoyi don ganin sun doɗe gaskiya to sai ce misalin wannan dukiyar da suke sarrafa kan masalari rihin asabar kan masalari rihin fi hasir kamar iska ce wanda akwai tsananin sanyi a ciki munan ban san ko irin wannan iska akwai wata iska ko ta ce ko jawra suke ce mata ana cewa ta ratsa amma a wani saurare akwai wata iska da takan ratsa in ta ratsa kan shuka lalle ya gama yawo in kuma abin ta tsaga ta ratsa ta mutum ne to wani lokaci in ya rashin sa'a ya zauna ta ratsa ta yi shi in ta shafa hannunsa sai da a cira don kagewa zai akwai wata iska irin haka na wanda suka kawo kasashen masu sanyi suka ce lalle kar ka ɗauki kasada wajen fitowa ba kayan sanyi don in wurin wannan sanyin ya ratso aka ba ku zuwa cikin su in yakan bi ta wani hanya sirri ya wuce to lalle duk abin da ya gitta shi zai kona shi in yi kidda ta mutum sosai kagewa yake aka zo a ɗauke shi ne can ya kangare to irin wannan ake irin wannan iska ake ce masir to kamar sai ta je ta sami gonan mutane a sabar hasa kamar ta sami gonan mutane zan mu zama an fi da suka zalunci kan kansu ba za a halaka ta halaka su amma a ce a turo ta irin wannan iskar ne kamar da ta kan busar da abu wanda ko mutum ta samu sai dai a zo a ɗauke shi a kwandare ballanta na shuka sai ta bi ta gona wani wasu mutane shi ke na ka zo kashe gari ina gona take an gama nan ban san mun san wannan iska din ba amma ban san wannan iskar da suke ce mata ko jawara a ce wajera ta wuce takan kona gona takan dai tsananin za suka ci jaura ta wuce ko bani masu jauran ba kila ita ce to sau jaura amma amma a kasashen matsanancin sanyi lalle suna da irin wannan sanyi in ta ratsa ta wuri lalle ko mutum ne ya bushe ke takan ratsa wa lokaci a ce misali sai a turo irin wannan iskar ta bi ta gonan mutane to ina gonan a kaga su kashe gari kawai sai dai busassun itatuwa in gonan gonan dabino ne sai a zo a ga busassun itatuwa in su alkama ne sai dai a ga busassun ciyayi an gama to kamar haka nan ne to ma'ana sun sarrafa dukiya amma rana ɗaya zama kamar ma ba su ba a banza kamar wanda suka yi gonan mutane suka zalunci kansu ne sun sarrafa dukiya wajen raya gonan sun aikatu sun aikatu sun gini ya sun yi sun shuka sun noma abu ya yi lib lib lib gonin ban sha'awa sai jaura ta zo ta bi sai ta busa to yanzu jarin da suka zuba yanzu ina amfaninsa tambaya ina amfaninsa bai da wani amfani dama abin da suke so in abin ya yi ya'ya ne a girba a amfana da shi to yanzu ya bushe wannan misali ne allah ya bar dangane da masu sarrafa dukiyoyinsu domin su ga bayan addini na gaskiya su sun ga abin yana ɗagowa su kun ba su so saboda ya yi karo da muradinsu a su to wannan abu in ya tabbata mu ina muke mu ne fa manya yanzu wannan abin ya ɗago ta leƙa tona an tura yan leƙen asiri sun zama almajiransu sun nuna kamar su ma masu ikhlasi ne don su kawo fitina ce to amma kuɗi fa ne yake ake bukata mace a baya sai a ba da tsabagen kuɗaɗe ai ta ta yi ai ta ta yi ai ta aiki ai ta a aikatu kuma sai gaskiyan ta kafu daram kuma wannan dukiyar da aka sarrafa a banza ka gani ke to idan ƙarshe suka sarrafa dukiyoyinsu ya zo ya zama a banza waye cuce su wa ma zalamahumullah walakin an fusahum ya zulmu Allah bai zalunce su ba su suka zalunci kawo kansu a gani domin su ne yanan yanan mai shirya na cewa li'annahum muttaba'u wara wara ash-shahawati wal ahwa domin su sun bi soce-socen rayukansu da sha'awace-sha'awacensu shi kenan kaga kaga kenan masu yunkurin cewa sai sun ga bayan gaskiya bayan su ta bayyana su sarrafa dukiyoyi dukiya kawai suke sarrafa har da ma lokacinsu da kumi da kumi duk su himmatu akan cewa sai sun ga bayan gaskiya to za su yi a banza wannan ko ba ga maka ba Allah ta'ala yana magana ne dangane da waɗannan da suke sarrafa dukiyoyinsu don su ga cewa addinin manzon nan bai kamu ba wasu a ce to ku ne abinci yana kan wayansu amjakan attajiran makka wanda suka ƙi manzo Allah sai a ce da wani da wani da wani akwai wasu mutum biyar jigajigai su aka ba su alhakin ciyar da badarawa ta ɓangaren da mashirkai to akwai kuma za a ce to ku kuma suwa na kaza abu kaza yana kawo ko in wannan aka ce cewa wasu a ce to za a sha giya ko kuma wani ko ne giya da kana tulu tulu ko to ko kuma sa nama ko kuma su ana kana ko wani sai a rarraba musu to ko wani sai sarrafa dukiyarsa wajen ganin an yi wannan to kaga sun sarrafa da dukiyarsu ba kaɗan ba mutum ya ya ɗebo daga cikin dukiyarsa ya baya domin a yi faɗa da wannan addini a tabbatar bai nasara ba ba kaga ya sarrafa dukiya ba to kaga idan mutum ya sarrafa dukiyarsa kama me suka yi ba zuba jari suka yi ba suna son su zuba jari ne don su cire ba in suka kima in suka kima annabi suka kashe shi suka kawar da addinin nan nasa sai su ci gaba da zama da manyan takarsu ci gaba da samun matsayin da suke da shi shikenan sai ya miki to kuma sai Allah ta'ala ke cewa to nan gaba zai zama tamkar wanda ya yi noma ne kafin ya girbi aka turo iska busasshiya ta busar da shuka kaga ka yayi a banza ke maimakon girbi yanzu sai ba abin da zai girba to haka nan ne zai zama sun sarrafa dukiyansu karshe kuma sai a banza zubin addinin zai tabbata kuma su za su yi hasara to waye cuce su su suka cuci kawo kansu shi ne abin nufi يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا كون لك إيماني bayan an magana da su wa'ancan masu kawar da addinin nan ta kowane hali ta hanyar sarrafa dukiyoyinsu wajen sai sun ga bayan addini to sai aka yi magana da mummune kuma aka ce ko ya kowane kuka imani la tattakhidhu biqanatan min dunikum kar ku dauki kar ku riki biqana daga wasu ba ku ba biqana asalin kalman an ce daga daga daga badan ne kamar yadda Bahaushe yana da wani abu yana ce mishi yana ce mana ce ko yar ciki ake cewa akwai yar ciki riga da ake ce mata yar ciki wanda take taban jiki kenan shine ina jin yarba suka suka suka dauka na bahaushe suka ce danshiki dan ciki kenan sai ce danshiki to su idan ka tambaza bai da kace me danshiki sai ce rigar ake sa su to ta ai hausa ce yar ciki ne sai shi kuma ce dan ciki da bai iya fara ce danshiki to rigar ciki kenan ita ake ce mata bid'a kamar yadda ake ce mata difa amma shi'ar shi'ar shi don tana taban fata ana ce mai rigan da ke taban fata shi'a na waje kuma ana ce masa difa to har wala ana ce mai rigan da ke taban jiki wanda aka rufe kamar irin dangin su kamfai da singileti wanda ba a ganin su su ne ake ce mai bidana to in aka ce ai bidana dina ne to ma'anansa wanda yake sai asiri na na ɓoye nake ga masa da aka ce bidana aka da kinayan ba riga ba aka ce ai wannan ai bidana dina ne wannan mutum to ma'anansa ai shi ba wani abin da asiri na na ciki da nake ɓoye masa shi asiri na ina bayyana masa ya san asiri na wato shi in muna neman shawara kan abin da ya shafi asiri na da shi nake to ya zama bidana bidana mutum shine ainihin abokinsa na asiri wanda ya amince masa to shine aka ce to ko masu imani kar ku ɗauki biɗana daga wasu ba ku ba nan ya ce biɗanatun rajuli safihu allazi yastab'in asrara biɗanan mutum shine zaɓaɓɓensa keɓantacensa wanda yake ɓoye asiransa wajensa ahadan min biɗanatun safihu wannan an ɗauki kalmar nan ne daga biɗana ɗin tufa abin da ɗana ɗin tufa shi ne wannan kamar da muke ba a kamar su sun gilita da kan bai wanda suke ciki sai kuma a rufe su ba a ganin su kamar ɗin Allah ta ce ma zahara min hawa ma baɓan kaga baɓana ya ɓoya kaga biɗana daga baɓana abin da ya ɓoye ke ma'ana kar ku ainihin amince ma makiya musulunci ya zama sun san cikin ku karku ma'ana karku amince makiya musulunci ila ya wal ma'ana la tastakhlisu ada al islam wal muslimi karku kar kar makiya musulunci da da al'ummar musulmi su zama kun amince musu saboda idan makiyinka in ka amince masa har ya san wani abu naka wanda to shi kuma zai cuce ka ne ma'ana kar ka saki jiki kar ka amince masa ma'ana shi ne min dunikum daga wasu ba ku ba ma'ana ko mumine an ce ko mumine kar ku dauki bai dana daga wasu ba ku ba daga wasu ba ku wasu waye wasu ba ku ba ko mumine wasu wanda ba su imani da ke yau sai mumine yan uwanku ne za su zama bai dananku a wannan ma'ana wato amintattunku wanda suka san asiranku to saboda mene la ya'lunakum khabala ba su takaita muku fasadi za mu ce don habal yana nufin mummunan abu ba su takaita muku sharri wato duk wani sharri in za su yi in za su iya kure manejin shi za su kure muku ba su takaita muku ma'ana ke waddu ma anitto suna burin abin da zai kuntata muku su wayannan mutanen wanda suke ba ko ba in ku ba manta ba ayan ba ya fi magana dangane da masu sadaukar da dukiyoyinsu domin batar da gaskiya ko to idan irin wannan mutumin ya zama kuma shi ne amintaccen shi kuma yana son ya kawar da addini ne ne kai kuma mumini sai ka amince masa to idan kuka zo kuna hulɗa shi me yake ƙoƙari ya yi ya tabbatar ya kawar da addinin naka saboda haka amincewanka da shi shi kuma yana ƙoƙari ne amfani da wani amincewan ya san da zai cutar da kai wannan galiba idan aka kawo aya sai ka ga wasu ɗauke ta sun nufi wani wuri da ita gashi ko a cikin siyakin karatun da ta fito ma'ananta a sarari yake ko kaɗan ba ta koma tana magana da ɗaiɗaikun mutane ne tana cewa kai wani karka yadda wani ya zama abokinka ba da yake nufi ke birgima ake tsakanin al'ummu biyu wannan mumina ta yadda da manzo hatta yi hijira kuma ana kawo mata hare-hare wa'ancan wancan al'umma kafir tana kokarin ta ga taro sata sannan kuma wannan al'umma kafir da ke tana da kawaye a kasashen waje kuma ita wannan wannan ita mummina ita ma tana da kawaye to idan za a yi kawance tsakanin al'umma da